بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 11 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 7 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 12 cikin jerengen darussa daga littafin Zawa'idus Sunan al-Kubra al-Baihaqi al-Kutub as-Sittah wanda Sheikh Saleh Dino Ahmad Ashami ya tace hadisai waɗanda limamu albaihaqi ya ruwaito ya kadaitu da riwayar su koma bayan ashabu alkutubi sita Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya jikan limamu albaihaqi idan ba manta ba muna bibiyan sa a cikin littafi na uku wato kitabut tafsir a inda zamu tashi daga inda malai yake cewa qauluhu ta'ala la ikraha fid din wato yana ci gaba da yi mana tafsirin wasu gaɓoɓi a cikin suratul baqara yace fadin Allah madaukin sarki da Allah yace la ikraha fid din babu tirsashe babu tirsasawa babu yin dole a harka addini an abi bishrin an sa'id ibn jubair fi qawlihi ta'ala daga sa'id dan jubair Allah ya kara masa rahama ma'anar wannan fadin Allah la ikraha fid din qala yace nazalat fil ansari wannan gaba ta aya ta sauka ne game da mutanen garin Madina qultu sai ni Abu Bishr nace khassa ta sauka akan su ne su kadai ake bance qala yace khassa yace eh ake bance wato sai yace kanatil mar'atu sai ƙara bayani ya ce kanatil mar'atu minhum idza kanat nazratan aw miqlatan mace a cikin mutanen garin Madina tun kafin musulunci tun ana zamanin jahiliya sun kasance matansu in ta zama nazra ita ce wato wadda take tana haihuwa ba rai aw miqlatan ko take haihuwa ƴaƴan ba sa dadewa sai su mutu wato mace wanda take yin wabi ko take yin bari ko take da karancin haihuwar yaya yace tanziru la in waladat waladan lataj'alannahu fil yahud to sai su yi alwashi cewa in dai Allah ya bata haihuwa to za ta dauki dan nan ta kai shi cikin yahudawa banu qainuqa ko banu nadir ko banu quraiza a bashi nono ya sha ai mata renan shi a cikin Yahudawa kuma ta haƙura a sa shi a addinin Yahudanci kada ya addinin bautan gumaka da ake a Madina suna ganin idan sun yi haka to sai Allah ya bar musu dan to suna irin wannan bakancan to haka suka yi ta yi har musulunci ya zo ya ce taltamisu bi zalika tula baqa'i tana yin haka ne da tunanin in ta yi haka to dan zai dade a duniya faja al'islamu wa fihim minhum sai aka zo musulunci ya riski garin madina wa fihim a cikin yahudawa minhum akwai ɗiyan larabawa ansaru da yawa na fata mun gani falamma ujiliyatin nadiyu to lokacin da banin nadir suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makirci suka kare alƙawarin da aka yi da su suka yi nufin kashe shi din nan aka yanke hukunci cewa to su bar garin Madina sai suka kwashe duk zuriyan zuriyan larabawa da ke cikinsu samari da 'yan mata waɗanda aka haifa tun a jahiliya wasu shekarun talatin wasu ashirin da biyar wasu goma sha kaza wasu 'yan ƙananan yara ne ma kawai suka kwashe su za su bar madina da su aiko sai iyayensu suka rugo da gudu cewa ba za ku tafi da 'ya'yanmu ba mun dai yadda su yi addinin ku don muna ganin kamar ya fi namu idan kun yi za su rayu amma ku kwashe su ku tafi da su ba mu yadda ba qalatil ansaru ya rasulullah abna'una wa ikhwanuna fihim suka ce ya manzo Allah a taimaka mana akwai ƴaƴanmu da ƴan uwanmu a cikin waɗannan yahudawa fasakata anhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ya ja bakin shi ya shu bai ce komai ba fa nazalat sai Allah ya saukar da la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim Allah ya saukar da wannan aya cikin suratul baqara aya ta 256 fadin Allah la ikraha fid din addinin musulunci babu tirsasawa in ana zaune lafiya da wasu wanda ba musulmai ba abinda kawai za a yi shine a musu wa'azi a ce ku shiga musulunci shine in mutum ya shiga to ya ya, ya more idan ya ki shiga to shi yayi asara idan ana lokacin yaki da jihadi to shine za a kai ga wannan matakin na gaba idan ya ki shiga ya bayar da jizya to sai a kyale shi ba za a tsasa mushi ba Allah ya saukar da wannan aya cewa kad tabayyana rushd min al-ghay hakika shari'a ta bayyana kuma ta bambanta daga bata Allah ya ce kuma yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce wa gumaka wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa hakika yayi ruko da ainihin igiya mai kwari Allah ya ce lam tusama laha wanda bata warwarewa wallahu samiul alim wannan aya dalilin saukar ta kenan ɗaya daga cikin dalilai da malamai suka kawo ina fata muna ganewa yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wa al-ansar kad khuyyira ashabukum to mutanen ku dake cikin banun nadir Allah ya ba su zaki fa man ikhtaru fa in ikhtarukum in sun zabi su dawo wurin ku ku iyayensu ausu da khazraj fa hum minkum to sun zama cikin ku wa in ikhtaruhum in sun zabe su fa ajluhum ma'hum to a kore su a madina da a kori sauran wannan yana nuna haɗarin irin abin da ke faruwa wanda kwanakin baya malam dawud allah ya saka mai da alkhairi ya hudu ba ina jin har guda biyu akai mutane musulmai su dauki yayin su dan kawo arna kafirai wai dan su karatun boko to irin wannan aka wayi gari ya zama kirista wannan shine hukuncinka la ikraha fid din ko ka dauki danka bai riga ya koyi wata aqida ta musulunci ta azo a gani ba wani ma a kai shi sakandare ma a ingila zai yi ko a Kanada ko a wata ƙasa arna ko ya je yin digiri ko digiri na biyu ko makamantansu sai ya dawo in an yi sa'a shine ya dawo cikin shakku la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukadhiba wannan mafi saukin yanayi ba kenan a zo a yi ta addu'a ana tufi ana hada shi da malamai da ustazai ana nuna mushi Allah ana ana ana saka mashi kususuwa na Ismail Albani Ismail Jafar wannan an yi sa'a sai dawo hanya in ba ya sa ba kuma shikenan ya burkice ke wani har gidan mahaukata to wanda ba a yi sa'a ba fa shikenan tun daga can kawai zaka ji labarin ya bar sallah wallahi har malami muna da shi da ko da mu a jami'a ya karatu a Jamus da bakin shi yake ga mana cewa zaman shi a Jamus sai da ya wata shida baya sallah kuma da mun shi philosophy ma yaje karantawa kuma duk duniya babu inda ya kai jamus bai waɗannan ilmomin guda uku muhimmanci ka ji wannan daga gare ni philosophy history linguistics duk duniya har yanzu babu wata ƙasa take da jami'o'i wanda suke yadda ka san a, america an damu da research akan sararin samaniya da halittar ɗan adam da tattalin arziki da ƙarfin soja haka jamus suka damu da bincike akan wannan ilmomin linguistics philosophy history kamar yadda su kuma faransa suka damu da bincike akan literature to duk wanda ya je wannan kasashen ya karanta irin waɗannan ilmomin in dai ba dace daga Allah ba to zai wuya ka ji ya dawo da kyakkyawan tunani irin na musulmi zai wuya ko yaya ne sai kaga mafi karanci kaga akwai abubuwan da kawai bai damu da su ba wannan laraba wannan da kake ji ana labarin su cewa sun rikirkice yan mutanen Suriya, Iraki, Lubnan, Masar, galibinsu fa ɗaliban turawan nan ko ɗaliban ɗalibansu. Akwai babban mutum cikin larabawa abin nan Big Bahabawi, Ahmad Big Bahabawi. Dufa ta farko da aka taɓa turawa daga daga Faransa daga Afon daga Misra su tafi Faransa University of abin nan Paris inda ake ce Sorbonne sarbar ɗin sunan anguwar da jami'a take ne kamar ka ce samun misali sai aka ce to ba za a tura su ƙarashin turawa su tafi su kaɗai ba ba a haɗa su da wani malami idan sun je ga hostel din da aka kama musu suna zama suna yin karatu suna dawowa wasu su suna medicine wasu suna economics wasu suna geography su wajen ɗalibai ne wajen mutum 600 shi kuma shine shugaban kwamitin malamansu masu musu limanci masu ba su fatawa masu ji musu hadda da sauransu wai don kasa bata ko to shi ya fara bata a cikinsu shi malamin da ya dawo ƙasar masar sai aka jafi su bata na rantsi da Allah kaje kan tarihi shi rifa'atu ahmad dik babawi zaka ji malam a birnin kudu Allah ya saka mai da alkhairi yana ta tarihin su a cikin sunna da masu inkarinta har da su wannan kardawun da ake labari duka ɗaliban ɗaliban waɗancan ne ma'ana sun riga sun baza barna a cikin ƙasashen larabawa to shine irin wannan abu ƴaƴanku musulmai ku ɗiba ku ba kafirai ko batattu ko wasu marasa tunani wai dan kawai su koya musu wai turanci da lissafi kuma turanci da lissafi wannan karatu ne da ya zama very common kowa ya iya shi ni ban ga wani dalilin za a ce sai makarantar da arna suke suke abin nan muna empowering din su economically sannan muna ba su dama suna yada barna a cikin a cikin a cikin al'umma Allah shi kyauta al-Imam Ibn Abi Hatim Allah ya gafarta masa a cikin tafsirin sa ya ruwaito wata kissa makamanciyar wannan daga wani bawa ne a gidan sayyidina Umar dan Khattab sunan shi Isqu Isqu wannan bawa yake cewa Umar dan Khattab mai gidana ya kasance kana Umaru ibn al-Khattab yu'ridu alayya al-islam fa'aba Umar yana yawan mun tayin musulunci cewa na ka musulunta mana wana ka musulunta yace sai da ce ba zan musulunta ba fayakulu sai ya ce la ikraha fi dini shikenan babu tsashi a cikin addini yace hakumar yana ce mini law aslamta lasta anna bika ala ba'd masalihil muslimina wallahi da zaka musulunta da na baka wani mukami a cikin gwamnatin musulmai saboda masani ne na ilmomi daban-daban haka wata tsohuwa ita ma tana zuwa gidan sayyidina Umar tana yin bara tana neman taimako kuma kirista ce baiwa ce a ummu walad ga wani cikin mutanen madina ya mutu ya batta ba ta da gata kullum ta zo sai umar ya ce mata ke ko ki musulunta mana ki karasa ragowar rayuwarki a musulunci ki tsira ita ba ta musulunta duka umar shine halifa ba amma bai ce to dole ku musulunta ko kuma ku shiga cikin wani rudu ba Al'imamun ƙurtubi da ya fassara wannan aya a tafsirinsa ya kawo maganganu kala wajen shida ya ce su ne fassarar wannan. Daga ciki akwai waɗannan biyun da muka ambata, labarin ansaru a dunkule da kuma labarin ansar a keɓance cewa akwai wani mutum cikin al'ansar ana ce da shi Abul Hussein, Abul Hussein, Bisal. Shi ne yake da ‘ya'ya guda biyu samari waɗanda suke cikin Yahudawa ta wancan irin tarihin ma'ana tun suna 'yan ƙanana a cikin yahudawa don a ba su nono a can sai suka zama sun karɓi addinin yahudawa sai ya zo lokacin da aka kori banu nadir za su tafi da su ya ce wallahi a afon lokacin da ya musulunta sai je ci musu ku zo ku shiga musulunci suka ce ba za mu shiga bai ce wallahi sai kun shiga musulunci ko kuna so ko ba kwa so zai tirsasa musu sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kira shi ce an yi haka da kai ce eh sai annabi ya ce mishi a la ikraha fi din ka dai musu wa'azi idan sun shiga to an dace in ba su shiga waye da kayya domin tun farko kai ka bada dama har suka yi nesa da tunaninka idan ka ba yanka dama suka yi nesa da tunaninka shine zaka zo daga baya kana ya za a yi ya za a yi ana nema a dawo da su kan hanya da kyar sannan yace a almaru kudu yake cewa wasu malamai kuma sun ce wannan aya mansukhiya ce an daina aiki da ita tunda Allah ya saukar da يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم zuwa ƙarshenta wasu kuma suka ce ba mansukhiya bace amma ta shafi ahlul kitabi ne khassa idan mutane aka tarar da su suna yahudanci ko kiristanci to ba za a yaƙe su ba sai in sun fara yaƙan musulmai za a yi musu tayin musulunci daga nan ai musu tayin jizya in ba su musulunta ba idan suna ƙarshen gwamnatin musulunci al-imamu ibn al-qayyim ya tattauna duka akan wannan cikin tafin shi ahkamu ahli dhimma wallahu ta'ala sai malam ya saki cewa qawluhu ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wato ya allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ko wama akhrajna lakum min al-ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi al-aya ta 200 kenan da 67 a cikin suratu al-baqara Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna ya ku wanda kai imani ku ciyar daga mafi kyan daga kyakkyawan abin da kuka samu kar ku nufaci mara kyau a ma kasabtum wato arzikin ku na kasuwanci da sauran abin da kuka yi wa ma akhrajna lakum min al-ardi da kuma noma abin da muka fitar muku daga ƙasa na yayin itace ko kayan noma ko makamantansu Allah ya ce wala tayammamul khabitha min kar in kun zo bayar da sadaka ko kyauta ku nufaci mara kyan lalataccen wanda za ga mutane galibi ya kasi ko almajiri za a ba abinci to sai dai irin yadda ya faɗa ya ce ko ɗan ƙanzo ko ɗan da gwada gwashi za a ba shi ba za a ba shi mai kyau na cikin kwano ko na kula ko wanda aka nannaɗe a cikin foil paper ko wanda aka saka a cikin leda irin yadda yan gayu suke yin abinci ɗin nan ba ba za a ba shi wani sai dai ɗan ƙanzo ɗin wanda aka ci aka rage irin da ake ba kare da kyanwa da kaji da tumaki wannan mummunan hali ne ba halin muminai bane da Allah ya ce ba muminai wala tayammamu asali wala tatayammamu saboda nauyin shi a baka aka cire tawon guda daya wala tayammamu khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhiri wanda ku da za a baku shi ba za ku karba ba a malam yace an malik ibn auf kala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu asan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya fito da wata sanda fa'iza akna'un mu'allaka sai ya ga akna jam'u kinwu ka kinwin na khilatil muta askiri ko? auf bin malik auf bin malik mulkais yana cewa menene ma wa sha'arin kathifin kal jadiri mukhassarin ba nan bane ka mantar da ni baitin da kai magana wa kaqinwin nakhlatil muta'affil na ka su turo farkon baitin alqinu shine nonan dabino haka ake cime da Hausa ko bunch din bunch haka wanda zaka rike da zarbarsa din nan to wannan shine da yawan shi sai a ce aqna mu'allaka an rataye su a masallaci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga cikin sunnoni da ba a yin su kwata-kwata a ƙasashenmu sai dai ka gansa a makka ko madina wannan sunan sunnar aje abinci don mabukata a masallaci to mutane ba su ciro kowa mabukaci ne ina magana wani ya ajiye wani sai kamar yanzu jikin jikin filas ɗin sai a ɗaura igiya ko can baya ka zo da dabino ko wani abu makamancin haka galibi su dabino suke kawo sai kawai ka rataya shi a wajen ka kulle shi a wajen duk wanda ya zo sai ya kama hannu ya gutsiri iya abin da yake so ko ya tsinki abin da yake so ya ce ta galibi ahlus sufa kaga yanzu a masallatai na yan gayu ka je wasu kasashe za ka ga fridge fridge ne ake ajewa a wurare in ka bude shi za ka ga shi cike da lemu da ruwa mai sanyi da ababanci iri daban-daban kuma sai ka dauka ka ci yawa za ka ga kuma kai ko a nan abuja akwai wurin da ake haka za a aje kuma abinci a abin nan take away daban-daban ga sanan ka ɗauka ka ci in kai talaka ne to a mu za ka ci zai wannan yunwa mutane za su gwada amma ko na abu jama'a aka yi aka yi aka yi ko za a saba yes farko tabbas za a yi ta yunwa a yi ta wawa a yi ta haɗama amma yau da gobe kudu za ka saba da za a samu masu alheri su dinga haka gaskiya sunna ce mai kyau ciyarwa amma mutane ba su damu da ita ba almuhimmu in aka aje wannan dabinan sai kowa ya zo iba da annabi ya zo ya gansa a makale qinwun minha hashafun sai ya ga wani daga cikin su wato bage-bage ne dabino ne amma bage-bage mara kyau lalatacce haka fata ana fi zalika alqani sai sa sandan nan ya caccaka haka ya taba ya taba wa kala yace ma darra sahiba sahiba hadihi la tasaddaqa bi atyaba min hadihi shi mutumin da ya kawo wannan dabinan cutuwar me zai yi inda ya kawo wanda ya fi wannan kyau inda ya samu wannan a gonar shi ai akwai mai kyau ya bai kawo mai kyau ba inna sahiba hadhihi la ya'kulu al-hashafa yawm al-qiyamati zai ce kaga mai bada kyautar bage bage ragowar dan dago dago ko dan kanzo ranar al-kiyama kai ma shi za a baka irin wanda kake ba irin wanda ka ba almajiri in mai kyau ka bashi shi za a baka in ka bashi ko dan kanzo ko dan dagwadago ka shirya kai ma alahira irin shi za a miko maka ya kake tunani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma qala wallahi wannan iya nan yana cikin sayo muslim annabi ya ce na rantsi da Allah la tad'unnaha mughallala wannan damirin na tad'unnaha yana komawa ne zuwa ga Madina garin Madina ko kuma duniya din gabaki daya amma dai fassara mafi kyau shine cewa garin Madina annabi ya ce wallahi sai kun bar garin nan mughallala yana cikin ni'imarsa da kyakkyawan yanayin shi haka za ku bar garin nan arba'ina aman shekara arba'in lil awafi za ku bar garin nan babu wanda za su rayu a ciki sai kyarkeci da kura da zaki da sauransu sun makala sannan annabi ya ce a tadaruna mal awafi kusan suwaye al awafi qala allah wa rasuluhu alam qala yace at-tayru was-siba'u yace tsuntsaye da kyarkeci wannan dabinan da kuke tarowarsu to za ku fice ma daga garin ku ba su tsuntsaye ne kawai za su ci wannan duke da kake ta ririta ta ƙarshe halaba kai baka more ta kuma al-imam an-nawawi yake cewa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kunu fi akhir zaman za a yi haka ne a ƙarshen zamani inda qiyamis sa'a gab da tashin alkiyama amma kafin shi alqadi iyad shi yana cewa ma'anar wajen innama kana zalika hinan qalabatul khilafatu ila shami wal iraqi abinda yake nufi shine tashin halifanci daga kasar madina bayan zamanin sayyidina usman kenan radiyallahu anhu aka maida khilafan musulunci zuwa iraqi yadda sayyidina ali radiyallahu anhu daga nan kuma da banu umayya sa kwaci mulki su kuma suka maida shi kasar ainihin sham daga baya kuma da kwaci a hannunsu aka sake dawo da shi iraqi aka yi shekaru madina ba ta da wani ƙarfin sarauta ko mulki su ma dai a turo musu gwamna daga iraki ko daga sha to a lokacin sai zama duk sahabbai sun watse sun bargar gagarin da cikin ni'ima da albarkar noma da kiwo da ruwa da komai amma gaba ɗaya sahabbai sun watse wasu sun mutu wasu sun tafi jihadi wasu sun ƙaura shekaru da dama ba a gan su a wajen ya ce ila shami wal iraki ba'da an kanat fi ahsani hali bayan garin ya kasance a cikin hali mafi kyau to wannan da yake al-imamu ibnu abi hatim ila yau ya roto hadisi a cikin tafsirin sa daga al-bara bara'u yake cewa game da wannan aya nazalat fina ta sauka ne akan mu mutanen madina kunna ashaba nakhlin muna da dabiru فكان الرجل يأتي من نخله بقدر بقدر كثرته وقلته وقلته wani ya kawo dabino wani mai yawa wani kaɗan fai a turajulu bilkinwi fayu'allikuhu fil masjid sai mutum ya zo da abin da nonon dabino sai ya rataya wa kana ahlu sufa laysa lahum ta'am talakawan nasibul mas'udin da su Abu Dharr da sauransu ba su da abinci fa kana ahaduhum idza jaa in ɗayan su ya ji yunwa jaa fadarabahu bi asahu sai zo sai su kada da sandan su fa yasqutu sai ya fado min al-bisri wat tamri fa ya'ku sai kamu sai samu dabino dan ya rubuce sai ci fa kana unasu mimma mim sai sai bara'u yace fa kana unasu mimman la yargabuna fil khair sai a samu wasu mutane wanda ba sa son lada ma'ana aikin su ya gwada ba lada suke nema ba ya'ti bil qunwi fihi alhashafu washisu suna kawo dabino wanda a cikin shi akwai alhashaf shine kamar yadda muka faɗa bage bage washisu shi kuma shine dabino wanda a ƙwari sun ci har sun cire wannan dan hancin nashi wani ma har ƙwallon ya faɗi shi ba sa sunan shi da Hausa ba shi ma dai bage bagen ne ko amma suna bambancewa wancan wanda irin ya yi obaruna haka ya lalace shi ne alhashafu shi ne bage-bage ko ya fara narkewa kamar tumatar shi kuma ashisu shi ne dabino wanda ƙwari suka lalata ta yadda akwai ƙwari a cikinsa ko kuma wani ma har ɗan ƙwallon ya fice me ke kawo wannan a dabino kamar yadda aljauhari ke faɗa a cikin asiha filloga ya ce abin da ke kawo haka shine idan tun farko ba a yi mishi kilili ba ma'ana sanda za a noma ba a mai gyaran da ya kamata ba kamar yanzu ne a ce kayi gona ba kai mata fishi ba ba kai mata taki ba ba a yi mata noma ko rage ko waye ba kaga dole daga ƙarshe in aka zo lokacin girbi ko hala a ga dawa ba ta ido ba shinkafar ba ta ƙwari ba ko masarar ba ta kyau ba haka dai za ka ga an samu matsala saboda tun farko ba a yi mata aikin da ya kamata ko wahalar da ya dace a yi mata wannan da abin da yake faruwa da da su kenan a wancan lokaci to kaga ayat ta sauka ne dan hana mutane cewa kar su dinga ba da abu mara kyau bayan ga mai kyau suna suna ci domin kuma wancan batun na yaushe ne madina ta zama haka kamar da muka ji daga nawawi da al'imamu alƙadi iyad kafin shi ibn hajjirin da ya zo a cikin fatuhul bari sai yake cewa wannan abun a tarihance gaskiya har sanda yake magana shi dai bai da labarin cewa wannan abun ya fara madina a ce an ƙaura an baggarin babu kowa sai dai asiba'u wa tiyur yace wannan abu bai taɓa faruwa ba kuma gaskiya ne da haka sai annan gaba ne yafi yafi inganci a fadirin maganar nawawi cewa annan gaba a ƙarshen rayuwa za a yi haka musamman lafazin annabi amfani da shi da muzallala gari mai daɗi wanda komai ya gyaru kamar idan ka je madina yanzu zaka ganta gari ne cike da benaye da kyawawan gine-gine da titina da manyan wuraren kasuwanci da wuraren cin abinci da asibitoci da makarantu ba za ka taɓa jin a madina an ce ga wani ko ya yi kidnapping ko an yi sata ko an yi kisan kai babu ba a yin crimes ko kwanaki an yi wani statistics na garuruwa mafiya zaman lafiya a duniya guda goma madina ce akan gaba turawa ne kuma suka yi analysis bai kai shekara ba cewa madina ita take da lowest crime rate a duniya lowest sannan kuma babu babu yanda babu crimes ko babu babu arnanci babu coci babu inda ake cewa Allah ɗayan uku ne babu yawo tsirara babu gidan karuwai babu gidan giya duk wani abu na barna babu kaga shine gari wanda yake muzallal cikin ni'ima da lafiya to ana nan wata damuwa ko wani sanadi da Allah zai kawo mutanen garin za su tarasu sai sun fice sun bar garin sai an shekara arba'in ba a rayuwa a garin daga cikin alamun tashin alkiyama wannan wannan wannan yana nan tafi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ran ya ce wallahi sai kun bar garin nan za ku bar shi kuma kaga ai barin da sahabbai suka mishi amma akwai wasu a ciki ba a bar shi ga dabbobi kadai ba ina fata mun gane wannan wallahu musta'an shine sai malai yake cewa wa qawluhu ta'ala wastashiru shahidaini min rijalikum haka nan kuma sai tsallaka zuwa ayatul daini kenan ko daga daga fadin Allah cewa idza tadayantum bidani lazil musamma faktubu har zuwa dai inda yace wastashiru shahidaini min rijalikum ku sanya ainihin wato masu shaida guda biyu min rijalikum daga cikin mazajen qala mujahid mujahid yake cewa fi qawlihi wastashiru shahidaini min rijalikum qala min al-ahra wato mutum biyu daga cikin ƴaƴa masu yanci wa an dawud ibn abi hind qala sa'altu mujahidan an az-zihari min al-ama na tambayi dawud ibn abi na tambayi mujahid ibn jabr cewa me hukuncin mutumin da yake da mata baiwa sai mata zihari qala laysa bi shay'in yace wannan ba komai bane in mutum ya mata shi zihari baiwa to wannan ziharin ba a itibari da shi yace faqultu alaysa Allahu subhanahu yaqulu wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ashe ba Allah ya ce in kun yi wa matanku zihari ba sai sai ce mushi yace afalaysa minan nisa'i to ita baiwa ba ba ta cikin annisa saboda lafazin nisa'u generic name ne mata in aka ce mata ya hada da ‘ya'ya da bayi ya haɗa da matan aure ya haɗa da waɗanda suke bayi saɗaka kowace sunanta mace kuma a ƙwar'ani yana iya zuwa da irin wannan ɗin umumin yana iya zuwa kuma da ma'anan mata wato ƙarƙashin igiya aure kamar yadda hausa makan faɗa ka ce mata ana nufin jinsin akasin maza kuma ana cewa mata ana nufin waɗanda ke ƙasan igiyar aure ko duk ana faɗin haka ba tare da an ce matan aure ba al-misali da Allah yake cewa a a a a wa yasalluka an bai qul huwa adhan fa atazilun nisaa fil mahid kaga waɗanda ake kusanta da masu waye matan aure daka su ake nufi da a kaurace ma ko haka da Allah yace wa idza tallaqtumun nisaa kaga ai sai da aka aure su sannan za a iya sakin su haka zira linnasi hubbu shahawati minan nisa'i idan yake wannan tana iya daukar ma'anar cewa tafi haka fadi haka haka fadin Allah wa'atun nisaa sadukatihinna kaga wannan itibari ma sai ku wa'atun nisaa sadukatihinna haka irin fankihu ma tabalakum minan nisa'i ga sunan da yawa a cikin alqur'ani da kine zuwa ga cewa an ce an-nisa'u to ana nufin mata ƴaƴa da ake zaman aure da su sura da aka ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ay min zawjatihim al-ahra al-hara'ir matan su wanda suke na aure kuma diya yace wallahu azza wa jalla yaqulu sai shi mujahid ya bashi amsa yace to baka ji Allah yace wastashidu shahidain min rijalikum ba ku nemi shaidar mutum biyu cikin mazajenku afatajubu shahadatul abidi ai su ma bayi maza ne suna cikin rijalu amma ba a sa su a shaida tunda ba yaya bane haka anan rijalu shi ma tsaya akan yaya kamar yadda nisa'u ya tsaya akan yaya wani ibn abbas fi shahadati sibyani la tajuz sayyidina ibn abbas ya ce yara kanana ba sa yin shaida amma kamar yadda zamu zo mu ji wannan ya shafi abubuwa wanda ba su shafi yaran ba amma yara suna iya shaida akan abin da ya shafe su kama ce a ajin islamiyya ko a wajen wasa ko makamanci haka in wani abu ya kama kai headmaster ko uba za ka yi shari'a to waye zai shaida isu isu da suka ga abin da ya faru ko isu isu za su yi wa junansu shaida waye guda biyu suna husuma to dole abokan tarayyarsu a wajen wannan wasa ko a class din su za a nema su ba da shaida wani ibn abi mulaika kala yace kuntu annahu kataba ila ibn abbas ibn abi mulaika ya kasance abdullah ibn abdullah ibn ubaydullah ibn abi mulaika wanda ɗaya daga cikin hannun daman ibn zubair ne sanda ya mulki din nan a ƙasar makka shi wannan ya rasu a shekara ta 118 da ibn zubair ya aika shi ya zama alƙali a ba'ifa lokacin ibn abbas yana ba'if to a lokacin ya yawaita yawa ibnu abbasin tambayoyi ya koyi karatu a gunsa to a irin nan ne masa wannan tambaya cewa kataba ila ibn abbasin radiyallahu anhuma yas'aluhu an shahadati sibyan ya rubuta tambaya zuwa ga ibnu abbasin yana tambayar shi game da hukuncin shedar yara fakataba ilaihi inna allaha azza wa jalla yaqulu sai rubuta mishi cewa ai Allah ya ce mimman tardawna min ash-shuhada wanda kuka yadda da su cikin shahidai sai malamai suka ce wannan aya bayani ce akan cewa a cikin shaidu afwan cikin shaidu ba cikin shahidai ba ko akwai waɗanda akwai shaidun da ba a iya yadda da su to daga shi kuma akwai yara kamar da Allah ya ce ne wa ashidu zawai adlin minkum zawai adlin dole su zama daga cikin adala akwai balaga to haka Allah yake cewa wato fadan Allah fa illam yakuna rajulaini farajul wa imra'atani mimman tadawna min ash-shuhada to anan a a ba laifi mu ambaci wata fa'ida da malami suka ishara zuwa gare ta game da wannan da Allah yake cewa a a a farajul fa illam yakuna rajulaini fa illam yakuna rajulaini farajul ko haka ne yayi ne farajulun wa imra'atan haka ne man ko li'irabin ne yamin wani abin da shi nake son tuno wata fa'ida da taba ganin kurdubi ya ambata yawa kun ga ai da aka ce fastashidu rajulain kaga maf'ul bihi ne ko wastashidu shahidaini wastashidu shahidaini kaga maf'ul bihi ne tawa me yasa kuma da aka ce fa in lam yakuna rajulaini farajulun da ya kamata sai a ce kuma farajulan wa imra'ataini amma sai zo dan a al-irabanci halatta a ce haka sai zama ma'anar shi takdirin a fa in lam yakuna rajulaini fastashhidu rajulan wa imra'atayn amma sai qur'ani yace farajulun wa imra'atani daga sai malamai suka yi talalubo menene yasa aka mashi raf'a in ba na manta ba akwai takadiri kamar guda biyu takadiri na farko ma'anar shi farajulun zai zama falyashhad rajulun kenan falyashhad rajulun wa imra'atani sai zama fa'ili ne na wani fi'ili mahzufi da za a kaddara irin sa fa illam yakuna rajulaini falyashhad rajulun wa imra'atani ko kuma a ce fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani yashhaduna sai zama mubtada amma a an harsa da ba qur'ani bane kuma da ba qur'ani bane ma zai wuyaye wannan fasaha da cewa za a yi farajulan wa mar'atin sai zama an kaddara ai fastashidu rajulan kamar yadda aka ce wa ashidu din can a farko kamar yadda yake wallahu alam wannan dai na dan gigaro shi ne za ku kuma na jin kurtubi ne ya ambaci wannan fa'ida ko wani sa a tafsirin aya wallahu alam to sai yake cewa ha ila yake cewa wa abdullahi ibn abi mulaika qala arsaltu ila ibn abbasin na aika wa ibnu abbasin sako as'aluhu an shahadatu subyani ina tambayin shi algafata malan ya hukuncin shedan yara fa qala sai yace qala Allahu azza wa jalla ibnu abbasin yace Allah yana cewa mimman tardawna min ash-shuhada ku ba ku sa shedu wanda kuka yarda da su walaysu mimman narda yara ba sa daga cikin ababan yarda game da abin da suke faɗi قال الله أسيكي جاء قال فأرسلت إلى ابن الزبير سينا ساكي أيكا ورسا قدوا ابن الزبير أمكة كينا رضي الله عنه أسأله رضي الله عنه ما شبه نا تنبيس فقال سيكي بالحري إن سئلوا أن يصدقوا yace abinda nake fata a tantance maganarsu shine bilhari wato a tantance maganarsu in su'ilu a ware wanda ake ganin zai yana mumayyizi ne in an tambaye shi zai faɗi gaskiya qala yace ra'aytu ji shi ibn abi mulaika fama ra'aytu al-qaba'a illa ala ma qala ibn zubair sai naga cewa ni dai na fi gamsuwa da abin da ibn zubair ya faɗa wato yau malamai biyu fatawa kuma ya fi gamsuwa da magana ɗaya daga cikin su tare da cewa wanda ya fi gamsuwa da magana shi bai kai wancan ilimi ba ko kusa musamman akan harkar alkurani Abdullahi dan Zubair baya cikin lissafin waɗanda za su kafada da kafara da Ibnu da Ibnu Abbas ana magana iri baya kusa don bai cikin al-abadila bai cikin fuqahus sahaba bai cikin manyan masana shi ko Ibnu Abbas kowa ya san matsayin sa ba sai an sake maimaitawa amma a wannan fatawar sai aka fi gamsuwa da maganar sa kuma da ita ake aiki cewa ana iya tambayan yara su ba da shaida ga abin da ya shafi su kamar da mata ana iya tambayar su su ba da shaida su ma ga abin da ya shafi su anan ba sai in an rasa namiji ba ba sai in fa illam yakuna rajulain ba ga abin da za a yi tambaya game da za a ba da shaida misali a kotu game da abin shafi al'ada ko haihuwa ko ciwo irin na mata na na na na na menstruation pain ko wani abu dole za a nemi mace ne ta ba da shaida akan abin da ke shafi yan uwansu mata kafin sai an rasa sannan za a nemi wani da bauci ba malam ya ce wa anin sham ibn urwa anna abdullah ibn zaid kana yaqdi bi shahadati sibyani fi ma bainahum min al jirah na'am eh bi cikin abadila ana magana abadila a islahanci bi cikin su ko kana da wani zance ne aka saka eh fil jumla saboda sunan shi Abdullahi ba amma ana magana akan asalin wanda yake cewa abadila ana nufin fuqaha baya ciki domin na Madina dai shi ne Abdullahi dan Umar na Makka inda shi yake shi ne Abdullahi dan Abbas na Kufa shi ne Abdullahi dan Mas'ud na Misra shi ne Abdullahi dan Amr dan As waɗannan kuma sune hawadirul ilm a lokacin abin da saba kirgawa da shi saboda bai tsawon rai ba ba wai saboda ilimin shi bai kai ba kowa kuma karanta ba saboda idan idan waɗancan ukun su sun za ka ce abadila waɗancan ukun su ake nufi ibn umar ibnu abbas abdullahi dan abbas me yasa saboda tsawon ransu ya bada dama sun dade suna karantawa ba wai saboda sun fi shi ibnu mas'udin ilimi ba amma shi ibnu abba ibnu zubairi a magana ilimi ba sa ansu bane domin riwayarsa kwata-kwata bata kai hadisi 50 ban nazo saboda ya shagaltu da neman mulki da sarauta kuma har ya samu kuma ko da suka zauna mun karanta a tarihinsa ko da suka zauna suka yi shawara su uku da shi da urwa da Abdullahi dan Umar kowa ya addu'a a bakin Ka'aba ya faɗa abin da yafi so a duniyar nan me yace shi so yake ya halifanci ce abin da yake so a duniyar nan shine ya halifanci ya auri wata mata Aisha bintu Wali ne ba wanda yake so din nan kuma duka ya aure ta kuma ya halifanci Abdullahi dan Umar yake cewa to ni dai so nake kawai Allah ya gafarta mana je lahira ni ba na bukatar komai a duniya urwa ya ce muso nake ne ilimi har aji labari na a duk duniya suka yi alwashi suka yi addu'a kuma kowa ya samu abin da yake da ba abdan umar shi ne ake fatan nashi sai a lahira shi shi bai san komai a duniyar nan banda gafara Allah a lahira so da haka ana magana ilimi a cikin ulama sahaba ko fuqahu sahaba ba a sa ibnu zubair a ciki ba a sa shi bai bai tumbatsa ilimi kamar waɗannan ba sam shi kuma ibnu mas'udin abin da yasa shi kuma bai cikin lissafin abadila guda uku dinnan shine shi kuma ya mutu da wuri domin rasuwarsa shekara 34 ne bayan hijira duk wannan mun kanta shi a cikin musalul hadisi ba na so mu koma baya ne eh eh shi ne ai magana ɗaya muke faɗa idan ana maganan waɗanda sunansa abdullahi abdullahi yana ciki mana amma ana maganar waɗanda istilahance in aka ce qalatil abadila ko in aka yi ishara zuwa ga abadila a istilahance to waɗancan uku ne abdullahi misra da abdullahi madina da abdullahi makka ko to sai na ce in ana maganan abadilatul ulama ko abadilatul fuqaha yanzu mun ƙara fadin ba iya ukun nan ba ibnu mas'ud zai shiga daga nazari akan cewa ya mutu da wuri amma ibnu zubair ba zai shiga ba to saboda bai cikin masu fatawa bai cikin wanda suka shahara da karantawa bai timbatsa aka san shi a matsayin malami ba an fi san shi a matsayin soja dan siyasa misali yanzu mu dauka ai duk waɗannan iliminsu bai kai iliminsu yana bakar ba dukansu amma kuma bai tumbatsa a matsayin mai karantawa saboda shagaltuwa da hidimar da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzo Allah kuma shagaltuwa da halifanci kuma halifanci shi yazo da irin rigingimu na farko din nan da aka samu ko a ridda hana zakka da sauransu to zaka sai ga hadisan shi ba su da yawan da ya kamata a samu shine kawai wannan da ake faɗa wallahu musta'an eh na'am sai yake cewa wa an mujahid dan ne ko na wa an shambul urwa anna abdullahi ibn zubair kana yaqdi bi shahadati as-sibyan fi ma bainahum min al-jirayn idan aka samu yin yin raunuka ko wani abu ya faru tsakanin yara da yakan amshishe da su junan su wa an mujahidin annahu qala adlani hurrani muslimani a samu mutum biyu adilai ‘ya'ya musulmai ba bayi ba ba kafirai ba ya'ani ƙaunar lahi ta'ala shi ne ma na faɗin Allah min mantar daula mina shuhada ƙaunar ta'ala wala ya aba shuhada idan madu kada shahidai ba abin da shaidu su ƙi zuwa idan an kira su to wannan ma yana da fasara guda biyu ma'ana lokacin da ake wani rigima ko ake neman shida kamar yadda aka fara game da bashi idan aka zo aka ce wa zai ba da shaida to inda ka san maganar da aka yi to karka ki zuwa ka je ka ba da shaida sai in an samu wani ya riga ya je to ya zama fardu kifaya da ba na ɗaya kenan sai zama ashuhada wa anan ala wajhil umum na biyu kuma wato a wala ya bar shuhada'u waɗanda aka riga aka ambaci sunansa a cikin shaidun a cikin takaddar an ce ka riga ka sa hannu kai ne shaida takaddar siyayya ko cinikin fili ko cinikin gida ko ta yarjejeniya sunanka na ciki ko a matsayinka na makwabci ko mai anguwa ko lauya ko dillali yanzu kuma da rigima ta taso sai a zo a ce ka bada shirya ka cewa ni ba ruwana kaga dama wannan sunan ka dama na cikin shaidun shine wala ya abu shuhada ko dai zama wanda zai zama shaida ko kuma wanda dama ya riga ya zama shaida a cikin wani transaction ko mun gane kada a zo kuma a kira ka daga baya ka ce ni wallahi ba zan ji kotu ba wannan sabon Allah ne wala ya bar shuhada idza madu an yunus ibn ubayd al-basri kenan malam yunus dan ubayd al-basri ya rasu shekara ta 139 yace anil hasani albasari kenan qala idza du'iya lishhada wa idza du'iya li yuqimaha kilahu idan aka kira mutum ya bada shida ko aka kira shi ya tsaida magana da ya faɗa a baya lalle ya zo ya bada wannan magana zada fihi wa ghayruhu anil hasan ya ƙara daga waninsa da shi da waninsa shi Yunus dan Ubayd haila daga Hasan al-Basri annan fa innan nasa kullahum law abaw an yashhada ba'dhum li ba'din lam yas'ahum dalik da kowa zai ce ni ba na bada shaida ni ba zan bada shaida ba kowa ya ki bada shaida aga rayuwa ta lalace kin dole a cikin mutane ana bukatan wanda zai bada shaida akan qadiya kaza da wanda zai bada shaida akan qadiya kaza bare ya ci gaba da cewa qawluhu wala yudarru katibun wala shahid kar a cutar da kar a cutar da mai rubutu ko kuma mai ba da shaida ko kuma akwai fasara kuma kada mai rubutu ya yi zalunci ko ya cuta ko kada shaida shi ma ya cuta an ibn abbasin fi kaulihi wala ya bashu hada wa idza malu ya qulu yake cewa man ihtija ilayhi min almuslimina duk wanda aka buƙaci shaida shi cikin musulmai kada shahida ala shahadati ya riga ya bada wata shaida au kanat indahu shahadatu ko kuma yana da ilimi yana da masaniya akan abin shine ibn da muka faɗa ya riga dama ya sa sunan shi a matsayin shaida ko kuma an fara zuwa kotu har an faɗi sunan shi a matsayin shaida ko kuma mai anguwa ya riga ya ce to da wani da wani suna na akai wannan shine wanda shahida ala shahadati ko kuma au kanat indahu shahada ko wanda yake da ilimin abu fala yahillu lahu an ya'aba baya halarta ya ce ba zan ba da shaida ba idan ma zuwa idan an kira shi sun makala ba da hada wala yudaru katibin wala shahid al-idraru an yaqula rajuli lirajuli cutarwan shine mutum ya ce ba dan uwansa mutum huwa indahu ghaniyun alhalin yana da wadatuwa da shi inna allaha qad amaraka alla ta'aba idza ma du'ita Allah ya umurce ka akan karka ki zuwa an kira ka fa yudaru sai cutar da shi bi zalika da wannan wa huwa makfiyun bi ghairi alhalin yana da wasu sun wadatu kana da shedinka da suka wadatu sai kuma ka zo ka kira wani ka ce sai ya zo to ka cutar da shi fanahahu Allahu azza wa jalla sai Allah ya hana daga haka wa qala yace wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum Allah ya ce muku kai ku cutar da mutane kuka sa su yin wani abu wanda ba dole bane a kansu ku kira su sheda wanda ba dole bace a kansu to kun yi zalunci ya'ani bil fusuqi al-ma'asiya kun yi saban Allah wani ikrima kala qara Umar radiyallahu anhu wala yudarru katibun wala shay Umar ya karanta wannan bangare na na aya asalin yudarru asalin shi yudarir ne yudarir sai aka yi idgamul ra cikin ra'u irin abin da ake cewa idgamul mutajalis ne ko mutamathil saboda jinsin su daya sai aka shigar da ita cikin daya sai aka sa wannan shaddan ya koma bin lallimul kalmi mufakkar kenan ko yudaru katibu wala shi kala sufyan huwa ar-rajulu ya'ti ar-rajul fa yaqul shine mutun yaje gun wani yace uktub li rubuta mun ka zo ka rubuta mun takarda ta ta sheda fa yaqul sai wannan mai rubuce yace ana mashghulu ina da wani abin yi undur ghairi ka je ka nemi wani wanda ba ni ba wala yudaru karka ce dole sai wani ne zai rubuta maka fitar da shi ya ƙulu la'uridu illa an tance a ni ban yadda da rubutun kowa ba sai naka to an cutar da shi ke waliyan durgairo ya je ya nemi wani washahidu an yi a tiyar rajulu yushhiduhu alashai ka je ka nemi mutum don ya maka shaida ko ya ƙulu ce in ne mashigolin ina da wani abu da nake yi an bizi fandur gairi ka nemi wani na fala yudaru kar ya tirsasa masa fa yaqulu yace la uridu illa anta bana bukatar shaida kowa sai taka liyashhad liyashhad ghayrahu yaje nemi wani wa am mujahidin qala la yudaru al-katib wala shahidu yaqulu ya'tihi fa yashghaluhu an dai'atihi wa an suqi kar a tirsa sawa wani a ce sai ya ji ya bada shaida garin haka har a shagaltar da shi daga barin wurin da dabbobin shi suke shine dai'a au wa an suki ko shagon shi na kasuwa a ce mutum daga ba da shaida shi kenan kuma shi ma ya shiga cikin masifa kullun a ce daga Zaria ya mota ya tafi a Abuja ko Lagos zai ba da shaida kasuwar shi ta lalace aikin shi ya lalace ya zama kawai dan tafarki ko kuma a je a wuna agon yan sanda bai komai ba ranar an kashe mai sana'arsa kuma shi ba shi ne ɗaya daga cikin ɓangarori masu rigima ba to wannan kaga an cutar da shi kawai don ba da shaida to da mutane suka kaka shi samun da babu wanda yake daya ba da shaida ko mun a yadda za a yi sai cewa ni ba zan mutum za a yi abu a gaban shi ma ba zai ba da shaida ba yanzu kalla ka ga hatta accident ba kowa yake iya ganin an yi hatsarin mota ya tsaya ya ba da taimakon gaggawa ba saboda garin wannan sai ka kwana ciki musamman an yi mutuwa ko an yi munanan haɗaɗɗira shi kenan da 'yan sanda da sauran ma'aikatan doka su saka cikin fitina ko a kwace abin hawanka ko a tuhume ka wani ma kama shi a rufe ko kuma a ce kullum ka dinga zuwa sati-sati kana rahoto a gwan 'yan sanda shi kenan bini-bini kuma su kira ka su ce ka aiko kati na waya za a kira wani ko ka ba da kuɗi za a sha mai za a je a kama wani ka zama abin nan kenan ka zama kai ne impress ɗinsu kaga dole wannan ya sa mutum ya guji irin wannan taimakon Allahu musta'an malam ya ci gaba da cewa wa alil hasani fi fi qawlihi wala yudaru katibun wala shay'in qala la yudaru katibu fa yaktubu malam yu umar bi kada shi mai fasara ta biyu tace kada kada mai mai rubutun ya zalunci ya rubuta abinda ba a ce ya rubuta ba kaga shi da ma an ce ga abinda zai rubuta ko wal yumlilu alladhi wal yumlilu alladhi alayhi alhaq wanda ake bi bashin shi zai ni da na ci bashi ni zan yi shifta in ce a rubuta ni kabiru asgar na ci bashin naira dubu ɗari biyar a gun malam bello na kaka wani da wani su ne shaida ko zan biya ɗaya ga watan januwari 2023 misali ko 2025 ko waye in ban biya ba rana a kama ni ko misali ne nake kawai to to a ce misali malam jibrin shine mai rubutu to wannan abin da na faɗa kawai shi da rubuta kai tausaya mun kai ya ga cewa to tunda malam fa malamin mu ne za a ce a kama shi sai ya kiro ta ne wajen kamawa ko kuma dama yana jin hawan shi da misali akwai ta mata da ya nema ni na hana a bashi misali ko to sai ya ce ai sai ya dawo da shi a ce an ce ma Disamba ne maimakon January to kaga shine ya rubuta abinda ba a ce ba to yayi zalunci wala yudaru shahidu fa yazidu fi shahadati haka nan aka bar mutum shaida kada ya zalunci ya kara abinda bai cikin abinda ya gani ko abinda ya ji karka kara karka rage in kai haka kayi zalunci wa an qatadata bimithli babu qauli ta'ala fa in lam fa in amina ba'dukum ba'da idan sashen ku sun amince da sashi kamar da Allah ya faɗa duk wancan dogon zancen da aka ayyata dai ne kashi sai Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatu wa yattaqillaha rabba idan akwai aminci daga yana malamai suka ce ashe duk wannan bayanin da aka yi musabi ai wannan sabanin shin wajibi ne a rubuta bashi koko ba wajibi bane gashi dai umarni ne idza tadayantu bidaini ila ajalin musamman faktubu ya zama asali ya zama wajibi amma da Allah ya zo karshe yake cewa in akwai aminci tsakankanin junan ku babu laifi ba sai an rubuta ba wala juna alaikum Allah taktubu ba dole sai an rubuta sannan in kuma illa an takuna tijaratan bainakum tudirunaha ko kuma ya zama kasuwanci ne wanda kawai zaka dauka da safi da yamma ka kai zaka dauka gobe ka kai da sauransu an saba ana yi ya zama jiki to ba komai sai a rubuta ba wasu kuma suka ce in abin ya zama tafe wato abu ne kankani ko wanda ba za a manta ba ko wanda za a iya hakura da shi amma dai al'asli shine rubutun dan yafi aminci akwai abin da yanzu misali rance tsakankanin mutane wanda ba sai a rubuta ba irin wanda mata suke yi a gida wadanta an shi gari wadanta an shi manja wadanta an shi daddawa abun wanda shi za dinga rubuta wannan cewa kin ba da gari gwangwani uku na an shi daddawa kwaya biyar sai da wani wani abu can da ko ana magana manyan kasuwanci waɗanda darar zai iya biyo baya ciniki wanda darar cutarwa na iya biyo baya fili gida mota sana'a kasuwanci kaya da za a ɗauka masu yawa da sauransu ƙarshe dai Allah yake cewa fa in amina ba'dukum ba'd idan ɗayan ku sashin ku sun amince da sashi ai fa in in ashhatta fa hazmun idan aka kawo shaida to an daure maganar da ƙarfi kenan wa in itamantahu fa fi hillin wasa idan ko ka amince da wanda zaka ba to kuna cikin wadatar abin nan kuna da fadin abin da za ku yi kuna cikin abu mai fadi babu takurawa juna babu damuwa kenan sai ku yi yadda kuke so idan akwai aminci tsakankaninku za mu dakata a nan insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi